الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجب مكتابة يوم إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai suna muktafarul asbari wanda babban malamin nan fadilatu sheikh abdurrahman al-asbari rahimahullahu ta'ala ya rubuta a darasin mu wanda ya wuce mun shiga babin da yake magana dangane da sharuɗa na sallah da kuma farillan alwala da sunnonin alwala a cikin farillan alwala mala ya kawo mana wajen farillai guda goma sha hudu ko sha biyar rana ya kawo mana sunnoni guda goma sha biyar a yau darasinmu na sha biyar za mu shiga babin da zai yi magana akan mustahabban sallah mustahabbai na sallah wa fada'iluha mala yake mustahabbai a cikin sallah su ne kamar haka na farko akwai rafkul yadai inda al-ihram daga hannaye yayin kabbaran harama hatta tuqabil al-udnay har sai an je da su dab da saitin kunne wato idan mutum ya daga hannayensa zai daga su dab da saitin kunnensa wannan musahabi ne to anan mala ya ambaci bangare guda ɗaya ne bai ambaci dagawa da tsayawa da hannaye daidai kafaɗu ba don ya halatta mutum ya tsaya daidai kafaɗarsa ko kuma ya tsaya a daidai kunnuwarsa duk wannan mutum ya yi daidai ne to amma a nan ya ɗauki ɓangare guda ɗaya tunda kamar yara ne za a karantar da su kaga ba za a ce musu da kaza da kaza da kaza don kada su rude ba saboda ka iya sa sai ambaci guda ɗaya mu kuma muka zo sharhi in mun sani ina sai mu kara da bayani kamar yadda a wani waje za a samu sabani zai dauki magana mafi rauni sai kuma mai sharke zai kawo magana mafi inganci ko kuma zai kawo dalili guda ɗaya sai kuma zai kawo guda biyu dama abin da ake nufi da sharke kenan haka faɗi magana to sai kai ƙarin bayani waɗansu malamai ne suka ce akan wannan magana wannan shi ne sharki yasa baya yiwuwa mutum ya ɗauko littafi haka kawai in ya zo ya duba shi ya zo ya fakara wa mutane wannan kun fakara ke dole sai ka hada da waɗansu littafai ka karanta ka ga irin karin bayanin da aka yi tun da wannan littafi gundari ne akwai malaman da suka yi sharkin sa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba to duka sai ka hada na su za ka ga inda suka haɗu akwai kuma inda kuma suka haɗu tunda kowa da irin fahimtarsa kuma kowa da irin karfin ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ina fata an gani ranar mala ya kawo magana guda ɗaya idan mutum ya zo kafaran harama ya daga daidai kunnuwansa abin da ya ambata ke amma ana dagawa daidai kafana shi ne wani idan ya zo zai daga hannunsa haka wani kuma zai sauke hannunsa haka saboda nan yana manne in nan yana manne zai tsaya nan ne zai zama kamar kafaɗan mutum kenan ko kuma tsakanin abin nan wuyan wato tsakanin kai da kafaɗa duk wanda mutum ya yi daidai ne kamar yadda muke a cikin sallah نعم سلم عليه وقول المأموم هو قول المأموم da faɗin mai koyi da liman wal fadli da mai sallah shi kadai rabbana wa lakal hamdu faɗi rabbana wa lakal hamdu wannan ma musahabi ne mutumin da yake koyi da liman zai faɗa mutumin da yake sallah shi kadai zai faɗa shi kuma liman menene nasa sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida zama a cikin kirki in ka duba za ka ga an ce mai koyi da liman kamar yadda mafiya yawan malamai suka ambata idan liman ya ce sami Allahu liman hamida zai ce rabbana wa lakal hamdu saboda ka liman yana da sami Allahu liman hamida mai koyi da liman yana da rabbana wa lakal hamdu wannan ita ce fasara ta farko wanda da dama daga cikin malamai suka tafi akai fasara ta biyu suka ce liman zai ce sami Allahu liman hamida sannan kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu a hankali shi ma mamu zai ce sami Allahu liman hamida a hankali ya ce rabbana wa lakal hamdu a fili kaga kenan anan an bambanta ne wato dukan su za su iya yi amma kuma akwai dan bambanci tsakanin su amma mai sallah shi kadai suka ce zai hada duka ne tunda kana sallah shi kai kadan ka in ka je miƙewa zaka ce sami Allahu liman hamida sannan zaka kara da rabbana wa lakal hamdu saboda ka duka biyu zaka faɗe su wannan shi ne wataniyin da faɗin amin a cikin sallah lokacin da aka ce ghairin maktubi alaihim wala dhalin sai a ce amin ba'da al-fatihati bayan karatun fatiha lil fardhi ga wanda yake sallah shi kadai zai faɗa wal ma'mum da bai koyi da liman shi ma zai faɗa amma karin bayanin da mala yayi anan yace wala yaqulu al imamu illa bi qira'ati sirri liman ba zai ce amin ba sai a karatun boye to kuma sai aka samu ruwaya imam malik shi da kansa idan aka yi karatu ne karatu a bayyane kan ce amin sai za za ku ji wani lokaci mu ma muke faɗa ko da a cikin lafiya kai kuma yawan da yake zuwa daga nesa sai ya ji amin din liman ba zai ji da sauran mutane ba tunda liman da lafiya ta cikin sa to hatta imam malik ibn anas idan ya zo ya kace amin saboda me saboda abin da zahirin hadisi kenan ya gwada to amma wasu malamai sun dauka amin din nan addu'a ce addu'a kuma abu ya ke tun da masabar malikiya duk addu'o'i a boye ake yi tun karka yi a bayyane wani mugu ya ce maka ba amin ba ko kuma ya maka ke tashi ki kwarai da gaske sai yasa ko da alkunutu ne da ake magana suka ce addu'a ce saboda haka abu ya ke da kunutun da za a yi a cikin sallah asuba da wanda za a yi idan wata bukata ta taso suka ce a koye za a yi domin addu'a ce addu'a kuma ana son a yi ta koye to amma abin da ayat qur'ani na gwada ko kai addu'a a bayyane ko kai a koye a wajen Allah su sai ne eh a wajen Allah su sai ne sai dai in za ka roƙa ma wani wani abu ko za ka roƙi Allah ya kare wani da barin wani abu to wannan ana son ka yi a koye domin saboda kar ka faɗa cikin riya yanzu idan na zo zan yi addu'a wa sarkin bauchi ko zan yi addu'a wa gwamna in ce "Kai, gwamna Allah ya karrama gwamna Allah ya yi kaza to ɗayan biyu ne na farko ko dai addu'ar tuwa-tuwa ce ba tsakani da Allah ba na yi ne domin saboda neman wani matsayi na biyu kuma ko kuma na yi ne domin saboda eh lalle gwamna ya ce wannan yana tare da ni kaza kaza kaza kaza kaza amma kuma a wajen mutane zai je zama mun matsala eh domin saboda ni ah, ga zoron talaka wanda suke fama da kansu duk wani zo na musu addu'a ba a zahirance sai gwamna da yake shi yana sayinin da da blue biro ne ko da green biro ne zo saboda kuɗi ya fitan yake an baka an baka kenan har abada daidai in za ka je lahira ka yi bayani to saboda haka wanda ya cancanta a yi masa addu'a to za a yi masa addu'a amma kuma ba sai an fito fili ba sai dai idan akwai wani dalili ina fata an gani saboda haka yasa da dama daga cikin malamai a masabar malikiya suka rinjaya da cewa in za a yi addu'a ko za a yi kunutu a yi abu ne to amma kuma akwai nasin da yake gwada cewa ka yi a bayyane ko ka yi a koye a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk ɗaya ne saboda ka ya danganta daga inda ya kamata ka yi a boye da kuma inda ya cancanta ka yi a bayyane na والتعنيف بعد الفاتحة للفرد والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر الإمام بذي فتاوة أخراتم قوي لا تكتو إمام مالك والله كتيا إلي منتي قوينا إلي منتي يكم فتا أبيني تقول من saboda manzo Allah ya ce idan limu yake ghairil maghdubi alaihim wala dhalin yake fa qulu amin ku ce amin to sai malamai suka ce wannan hadisi ya ce idan liman yake ghairil maghdubi alaihim wala dhalin fa qulu amin a wata ruwaya kuma sai manzo Allah ya ce in kuka je wajen ghairil maghdubi alaihim wala dhalin fa qulu amin ku ce amin sai ka ce babu bambanci tsakanin liman da wanda yake koyi da liman ko mai sallah shi kare fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda amin din sa ya dace da amin din mala'iku an gafarta masa abin da ya gabata na laifukan sa ya za ka ga lokaci masallaci ake faɗa lokaci guda a dunkule kuma waɗansu nasofi an samu daga wajen magabata sun suka ce amin suka ma kamar girgiza masallaci wato suna ɗaga iya ke shi yasa aka ba da dama wa kowa da kowa ya faɗa domin saboda idan amin din sa ya dace da na mala'iku to za a gafarta masa kurakuransa Allah ya gafarta mana sai na gaba wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'u shine kamar me subhana rabbiyal azim idan ka tsaya a nan yayi ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi idan ka kara ta yayi ko ka canza subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh shi ma yayi amma abin da ake so a gwada mana shine a cikin ruku'u tasbihi yake wa du'a'u fi sujud a cikin sujada kuma ayi addu'a to kaga anan bai ma kawo subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ba saboda ne saboda an baka dama a kowace sujada idan ka ga dama ba kai kai tasbihi ba kai yake so kai shine kai addu'a kai addu'a shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi ya ce fa amma ruku'u fa aqimu fi sharraka wa amma sujudu فتجتهدوا فيه بالدعاء وقبلوا أن يستجاب لكم saboda haka rukuku ku yi tasbihi wa Allah ku girmama shi amma ku jada ku dage ku yi addu'a domin ku cancanci an samu ku addu'a saboda haka musahabi ne yin tasbihi a cikin rukuku da kuma yin addu'a a cikin sujada da za ka zo ka yi sallah a zahar ko la'asar duka sujadar idan ka yi sujada ka ce Allah ka bani abu kaza ko Allah ka kare ni daga abu kaza ba ka yi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ba sallan ka tayi kuma ka yi abin da mamman zan Allah ya ce kai ne ina ba ta gani na'am sannan sai mu sahabi na gaba wa tatwilul qira'ati fi subhi ana son a tsawaita karatu a sallan asuba a ja sai baccin mutane ya warware abin da ake so kenan ya za ka ce ana karantawa ne daga tiwalul mufassal misali ne daga suratul hujurat zuwa abasa wa tawalla a tsakanin nan a dauko karatu sai an kai karfe saboda mutane su dan warkake to ba sallar azuba kadai ba wa zuhuri da sallar azhar tahiha wanda take bi mata tunda dama yanzu yau ga shi mun shiga litinin ko ba ka ba yau mun shiga litinin daga yaushe ake gane shigar litinin daga fitowar alfijir mun yi sallah asuba yanzu sallah azhar ita za ta biyo baya to da sallan asuba da sallan azhar mutahabbi ne a kawai ta karatu a rakawa'i guda biyu na farko sallan azhar kenan sallan asuba kuma a duka rakawa'i yasa in ana tsawaitawa mutum ya je yana guna guni to ga dukkan alamu wannan bai san abin da yake yi ba shi dai kawai yana bin sallah ne kawai yalla karka yadda kai kula gune sai in kana da hurumi dun ba haka ba mutane za su yi ta maka fasare fasare daban-daban kuma abin da limamai suke kokarin yi shine suna kokarin kwatanta abin da suka karanta a aikace ba wai a rinka karatun duku ba abin da karanta sai a aikata shi a aikace abin da ba za a iya ba kuma to sai a roƙi Allah tabaraka ta'ala ya rangwame a kai Allah ya taimake mu musahabi na gaba wa takfiru fil asli wal maghrib musahabi ne a takaita karatu a sallar la'asar da sallar magriba sallar la'asar za ku ga normally in aka zo ba a tsawaita ta sosai ana takaita ta ko da yake a sallar za a jimma sai da sallar za a yi minti goma la'asar ma yi minti goma da sallar za a ya kamata a ce a yi minti sha biyar ko ashirin eh sallar lahazar zai a yi minti goma ko a yi minti biyar sallar magariba a yi minti biyar ko a yi minti goma saboda a takaita musu haɗi amma wani lokaci an samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya san kawai da sallar magariba sallar lahazar kan sau da dama ya ki takaita ba ya tsawaita saboda sauraron lokaci ne kuma kaga ita take muhimmanci amma manzo Allah ya fi ta kai kata akan sallar magariba da sallar magariba manzo Allah ya kan karanta wannan sura da mala ya karanta mana eh iktarabat as-sa'a wa shams wa shaqqa wa shaqqa al-qamar ya kan karanta ko kuma ya karanta wa zariyati zarwa ko wa tuwar ko wa najmi idha hawa da sauransu wanda yake suna da tsawo ya karanta a raka'a da farko raka'a ta biyu kuma zai dauko wata sura ita ma mai tsawo ya karanta kaga kenan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sallar magariba yakan na tsawaita to amma idan aka dauki takaitawa kusan koyaushe saboda a yi ta nan da nan don a ba da ja wannan babu laifi sai dai wani lokaci idan ka ga wani liman ya zo ya dan ja magariba to annabi ma yana jin magariba ne ina fata an gani na wata wasu fil isha da kuma tsaka tsaki a sallan ijabi shi yasa malamai suka ce akwai tuwalul mufassal akwai awasitul mufassal sannan akwai kisarul mufassal sai suka ce in dai tawassuha shine daga irin abasa tsakanin abasa wata walla zuwa wasuha eh a cikin nan sai a dauko wata sura ita za a karanta a sallan ijabi don ka dauko abasa fa idan ka dauko a basa wata walla a raka ta biyu kuma a sannan ya jayi ta karanta bai je da ta biyo bayan a basa wata walla ya zai shamsu ko wuya ka karanta ya zai shamsu ko wuya ko in ka tsallake ka dauko wailin lil mutafifi ai kaga tana da kan yawa alayi halin abin da ake nufi shine kamar sallan asuba da sallan azhar a dan tsawaita su sallan la'akar da sallan magariba a ɗan takaita su sallan isha'i a ɗan yi tsaka aki shi ne abinda malam yake ambata mana anan a matsayin mustahabi wa takuna suratul ula qabla thaniya kuma sura ta farko ta kasance tafin ta biyu wa atwal kuma tafi ta tsawo minha daga ta ainihin biyu ke kamar yadda yanzu malam ya yi mana karatu sura guda ya raba mana gida biyu amma ayoyin da ya karanta su a raka'a ta farko ya karanta da yawa tana raka ta biyu sai ya takaita to haka ake so mu sahabi sannan kuma dadin dadawa idan ka dauko ka karanta iktarabati sa'a to idan ka zo raka'a ta biyu sai ka dauko idza waqa'atil waqi'a ko kuma wan najmi ko ka dauko kaza ka karanta abasa ba zai yi a raka'a ta farko ka je ka dauko abasa wata walla sannan kuma idan ka zo raka'a ta biyu sai karanta in karbata sa'a to ya aka yi kenan wato ka dauko abu daga ƙasa sai ka aura sama idan mutum yana so ya saukan alqur'ani ya ji dadin saukan alqur'ani yana so ya karanta qur'ani duka don ya iya karatu daga ina zai dauko daga fatiha ya yi bakara ko idan ya yi bakara ya zo ya ala imrana sai ya sauko ya ta saukowa haka ya ta gangara wajen ya ji dadin kuma ya ji tsari to ko a cikin sallah ma abin da yake so kai ke in ka dauko sama kai ka gangara ba wai ka dauko daga kasa kai sama ba amma saboda tsaban lalacewa akwai waɗansu wanda Allah ya ba su alkur'ani wai domin saboda ko biyan bukata ko menene zai ga mutum ya dauko qur'ani shi da kasa yake daukowa ya sama wato waɗansu abubuwan ana faɗa zai tafi wallahi dan adam ba zai yi ba amma kai gana yi Qur'ani yanzu kamar da kula a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi min al-jinnati wan nas to in ya tashi karatun sa sai fara min al-jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas eh to dai ya me ce ta gaba sai ka tafiya haka wallahi haka yi ne yasa wadansu Allah ya ba su alqur'ani amma suka maida alqur'ani hanyar halakar wasu kuma suka mayar da alkur'ani hanyar su na neman kuɗi a duniya kawai amma a lahira wallahi ma lahum fil akhirati min nafi lahira ba su da rabo Allah ya kawo to aje mutum kuma zan ga daren da shi ana ramma ne hadde ya ce to bari in zo yau zan muku wata su taya idan ya zo karatun fatiha sai ya fara غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم wadda gina ban da ke ko eh daga kasa in ɗauko sai ya sama ita ya zai gwada muku kwarewa ne ko menene to gaba ɗaya ya lalata sallar da ya lalata muku sallah sannan kuma akwai kasan laifi na musamman yana zaune yana jiran sa Allah ya kiyaye saboda haka musu haji ne raka ta farko a karanta suran da take gaba raka ta biyu a karanta suran da take kasa sannan musu haji ne raka ta farko a tsawaita ta fiye da raka ta biyu والحياة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس مستحبي ne a samu alhayatul ma'aluma shine yanayi sai sananne sai ruku'i a cikin ruku'a yanayin da manzon Allah yake su ruku'un sa haka za ka yi wa sujudi da sujada yadda annabi yake sujada haka za ka yi wal junubi da zama yadda annabi yake zama haka za ka yi wannan mun shago da wannan masallaci da yadda annabi yake ruku'u ga yadda manzo Allah yake sujada ga yadda manzo Allah yake zama a cikin sallah zaman tahiya ko kuma zama tsakanin sujada da sujada to shi ma musahabi ne wal qunutu sirran da yin qunutu a boye qabla ruku'i bayan an yi kafin ruku'a wa ba'da surati bayan surati saniyat subuhi a raka'a ta biyu a sallar asuba to maganan qunutu a sallar asuba din da akwai maganganun malamai da yawa in matsala ce khilafiyya akwai maganganun malamai da yawa a kai wasu suna ce za a yi waɗansu suna ce ba za a yi ba saboda nasosin da aka samu to amma a ƙarshe ina ganin akwai wasu malaman da suka fitar da mafita cewa idan mutum yake ba zai yi ba ba za a tsangwame shi ba kamar yadda muka ɗauka idan mutum kuma yake zai yi a sallah asuba ya yi kunutu wa mutane wannan shi ma babu laifi ba zai hana abincin sallah ba domin saboda akwai nasosin da suka da haka saboda haka idan mutum ya zo ya yi wannan ba laifi idan kuma ya kamata a tantance duk wanda zai yi ya yi kokari ya kiyaye abubuwan da ake karantawa eh ba wai Allahumma inna nasta'inuka bane kawai ba shi kada yake karanta cikin kunutu ba sai dai ga masabar malikiya wannan aka zaba saboda sai na Umar ya taba karantawa kan minbari amma Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait shi ma yana daga cikin lafazi na ainihin kunutu sai dai ga masabar malikiya kunutu akan yi ne a goye kamar yadda na ambata a baya cewa saboda addu'a ce amma waɗansu sukan bayyana su fito fili su bayyana shi ne mala yace anan mustahabi ne yin kunutu a boye kafin ruku'u ko kabla ruku'u ko eh kafin ruku'a wa ba'da sura amma kuma bayan sura misali ta subuhi a raka'a ta biyu ta sallah asuba sai dai a musulunce kunutu ya tafi kashi biyu na farko akwai wanda mutum idan yana bukata zai yi a sallan asuba din kamar yadda waɗansu masallatai za ka suna yi ko wasu limamai suke yi na biyu kuma idan abu ya sauka na bala'i wa musulmi za su yi kunutu saboda wata rana an tambayi ana tsammari yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yana kunutu yake baya yi wata rana da aka tambaye shi yace eh annabi yayi wata guda yana yi Abu Hurairah yake manzo Allah yayi wata guda yana yin kunutu sai ya bari a wata ruwaya kuma aka ce ai kunutu abinda yake nufi da kunutu kawai ka sallah a wata ruwaya aka ce manzo Allah yayi kunutu a cikin sallar asuba kafin yayin ruku'u to kaga duka idan ka ta ka tara su gaba daya sai gwada muka cewa kunutu da za a yi a cikin sallah asuba kafin ruku'u yana da kishin dalili na biyu idan bala'i ya sauka kan mutane su yi kunutu na tsawon wata guda wannan ma yana da dalili sannan na uku kunutu wajen tsawaitawa a tsawaita sallar asuba shi ma da kowace sallah wannan shi ma kunutu ne shi ma yana da dalili yasa ana tsammanin shi idan ya zo sallar asuba ba daban ne da sauran salloli saboda tsawaita wanda yake yi yana fasara alkunutu cewa ɗaya daga cikin ma'anonin kunutu shine a tsawaita sallan asuba ke wala yi halin da ya kamar yadda na gabatar da bayani saboda haka lokacin da za a zo a yi wannan kunutu za a yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa Allahumma hadina fi man hadai wa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka har ya zuwa karshe ko kuma mutum yayi wata addu'a wanda zai yi don an ba shi dama sai yi addu'a menene manufan kunutu abin da ke manufan kunutu shi ne kai addu'a Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya kaskantar da kafirci dama muhimmancin su kenan ba wai ka yi addu'an Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali ba a wannan yanzu za ka yi sai ka yi kafin ka yi sallama saboda haka kowane abu akwai mahallinsa to amma da bala'i ya sauka na musamman sai ka ce za ka yi alkunutu shi kuma akan yi ne bayan an ɗauko daga ruku'a aka ce sami Allahu liman hamida ya fara Allahumma hdina fi man hadai wa atina fi man afai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وكما اللهم انصرنا على اعدائنا اللهم انصرنا على اعدائنا shine irin wanda annabi ya har ya ambaci sunayen mutane manya manyan kafirai dalili ko shine wasu mutane da suka zo da yaudara suka ce wa manzo Allah suka bi addinin Allah suna son mu hada su da masu karatun alqur'ani da suka iya su je su koya musu alqur'ani manzo Allah sai ya hada su da wadansu zababu da suka je wani bakin wani ruwa ko waɗannan mutane suna bambance kawai da suka tashi bakar kai aka zo aka faɗa wa manzo Allah yayi baki ciki kwarai da gaske ya sa sallah ta farko da ya kaki kawai da ya kama yin kunutu ya sa ka ji irin wannan kunutu da ya dago daga rukuwa da sai sai ya daga hannun sai fara addu'a ita babu bambanci tsakanin sallar azahar da al'asar da magariba da ika yi kuwa kuwa shine manzo Allah ya rinka ambaton sunayen mutane ya rinka ambaton sunayen waɗannan kabilu yana la'antar sai da yi wata guda yana yi sai Allah ta'ala ya zama maka da aya laysa laka min al-amri shay wa yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amari baya hannunka in Allah ya ga dama ya yafe muku in ya ga dama ya azabtar da su lalle waɗannan mutane da suka kashe makarantar alqur'ani sun yi zalunci zalumai sai maza Allah ya bari kuma na yi mamaki da aka samu a cikin su sai su rubuta musulunta eh sai su rubuta musulunta ya sa wani lokacin haka zo za a yi irin wannan addu'a ta tinuwa ta karshe to sai a raba ta gida biyu in masu kiriwa ne Allah ya kiriye su idan ba masu kiriwa ba ne Allah ya burkushe su to wannan shi ne mafiya yawa abin da malamai suka ɗauka cewa idan za a yi da farko a fara da Allahumma hadina fi man hade Allah ka kiyar da mutum wanda ta kiryar to ko da wanda ya yi zalunci da ko ya yi laifi shi ma shi kuma bai shiryawa bane kuma can karfe Allahumma ahdihim adada wa qatilkum balada wa la tujahir minkum ahada sai ka ji Allah ya muku ke suka ba daya ko alama kuma kana ne wani lokaci in zalunci yayi yawa yakan sa mutum ya manta da wancan bangare kuma in yi haka ba laifi ba ne ko za ku wani sahabin annabi da suka je kafirai suka je suka kama shi saboda ya kashe musu dan uwa a yakin badar suka kama shi suka je suka daure shi suna shawarwari da ya kamata su yi da shi karshe sai suka yi intifakin su kai shi bayan gari su tara mutane su kashe shi amma kisan da za su yi masa kila su yan su rinka yankan naman jikin suna jefarwa da lokacin da suka ɗauke shi suka tafi waje da shi da bai za su yi suka ce za mu kashe kai ko kuma ka kayan sai da annabi ka yace ba zai yi ba sai dai ku kashe ni sai dai ku kashe ni amma ina son ku bani dama in yi sallah in yi addu'a suke a sallah addu'a ya yi wannan addu'a ce su ko san addu'a da zai yi ba suka ce addu'a ya ba damuwa amma yana ta baibai haka ya yi alola ya sallar na fi laraka a biyu sannan ya yi addu'a da ke ya Allah in dai waɗannan mutane zalunta na ba su za su kake ni da zalunci ya Allah ka lissafa su ɗaya bayan ɗaya ka kididdige su ka tarwatsa su ya Allah ka murƙushe su ya kasance ba za a ga alamun ko ɗaya daga cikin su to a cikin su suna sauraro sai wani ce kai da ce wallahi ni kam ni na janye saboda da an ɗauko yana da saurin ido mara kunya ne zai zo yana yankan nama yana jefa ba ce ba zai iya ba saboda me saboda wannan addu'a idan karshe idan Allah zai karbi wannan addu'a ba ba za mu kare lafiya ba wani kuma zai ce a shi ba zai yi ba amma zai tsaya ya kallo masu rashin kunya kuma wanda ba su jin tsoron Allah suka yi inda suna yankan namun jikinsu suna jefarwa suna ce ka kafirce yana ce ba zai kafirce ba shi ne ma yake ce musu walan tuhu bai ila uqtalu muslima ala ayyi dambin kana lillahi mafari wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali kullin mumazzin wa ma li hidarul mawti inni lamayyit walakin hidari hal harbu narin talaqahu ita yi ban damu ba in dai na mutu zai shiga aljanna ya magana ta kai su ne a rana lokacin da suka yi suka yi ta masa haka har yadda duniya mummunan addu'an da ya mutu sai da ya bi su don da ɗaya ɗaya da ɗaya sai da Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓa shi kuma wanda ya kallo daga baya ya zo ya karbi musulunci amma duk lokacin da ya tuna sai abin da ya faru din ya zo masa a idonsa yana gani saboda haka sai faɗi ya suma sai can ya farfaɗo yana tunanin ya je lahira wani bayani zai tun da wancan lokaci bai taimaki wannan bawan Allah ba ya zai ya yi kallo ya za ka can ana aikin barna kai ba ka yi amma ka je kana kallo to da kai da su warai ko ba wani bambanci Allah ya kyauta wannan karin bayani ne akan abin da ya shafi al-qunut sannan wa yajuzu ba da ruku mala yace ai ya halatta ma ayi kunutu bayan ruku kira inda muke bayani ya halatta to yana jin mamakin waɗansu wanda za su ce ai irin wannan kunutun da ake yi idan wani bala'i yana fuskantar musulmi ko wani abu makamancin wannan a ce wannan kunutu da za a yi kuskure to wani kunutu za a yi ke ya kamata a rinka yi bincike idan mutum zai faɗi abu ya tabbatar ya yi bincike kada ya faɗi magana haka kai sai kawai zai sani ba والدعاء بعد التشهد الثاني كين الدعاء bayan tahiyya ta biyu idan mutum yayi tahiyya ta biyu zai sallama mustahabi ne yayi ashwa to bai alkamawi ya kawo san kurin addu'a da za a yi wa ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur alai zuwa karshe amma malamai suka ce duk wanne ke kira abinda ake nufi da addu'a kamar yadda hadisi ya faɗa mutum ya zafi addu'an da yake so ya za kun gani a fahimta ta mutum zai yi addu'a da yaren su kana da damuwa ka faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala ko da a cikin kuje da dama wurare guda biyu an baka dama ka yi duk addu'an da kake so amma ka tabbatar kar kai ta'addanci kar ka ke kare iyaka banda zalunci shi ne lokacin sujada da kuma kayi dayya kayi salatin annabi kafin kai sallama wannan ba ka dama ka zabi addu'an da kake saboda nasobi kamar yadda suka tabbata ya zama a nan mala yake mustahabi ne mutum ya yi addu'a wato ya faɗi damuwarsa ko ya yi roƙo a tahiyya ta biyu kafin sallama ya kuna ta ke hudu sani atwala min al-awwal kuma tahiyya ta biyu ta kasance ta ji ta farko tsawo mustahabi ne kama me yasa Allah kuma sallatai ba su katantawa mutum ya zauna ya kai ya tahiyyatu lillahi wa zaqiyatu lillahi wa tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kina zai tashi to ya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah tahiyya ta farko ita ce in ka tsaya a nan ba laifi amma tahiyya ta biyu kafin sallama a'a da saura za ka yi salati wa annabi za ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu ko biyar ko shida Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min al-ma'sam wal maghrab sai ka nemi tsari daga waɗannan abubuwa sannan kuma ka ƙara da bukatunka an baka dama ya za a zan kuma malamai suke cewa an kaga mutum ya shiga cikin damuwa ya rufe ya rasa yadda zai abin da to baya sallah ne musamman ma sallan dare in kana bin liman mai yawa takure take kana cikin addu'a za a kafe ka amma in kana da damuwa irin karfe hudu din nan ka tashi na dare karfe hudu da rabi ko uku da rabi ka tashi kai ta addu'o'i a cikin sallah in ka gama goginka kai ta addu'o'i kai ta saduda kafin ka yi sallama kai ta sajuda sai ga Allah tabaraka ta'ala ya kawo maka sauki dun ko ba biya maka wannan bukata ba za ka samu sauki abin da ya kamata a yi kenan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kan kawai ta sujada ta iya ta biyu akan ta iya ta farko a cikin sallah wato sallar da take da ta iya guda biyu kenan kuma kun san Imam Muslim da waɗansu malamai sun ruwaito hadisin cewa da wuya kaga annabi yayi sallah yayi sallama ba tare da yayi wannan addu'a ba اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت yana da wahala wanzu Allah ya sallama daga cikin sallah ba ta da ya karanta wannan ba kaga kenan kadiyan karshe dole za ta fita farko sau ya za ne ahalar yace mustahabbi ne a tsawaita kadiya ta biyu akan kadiya ta farko ويكره الالتفات ولا يسلك والتيامن بالسلام دائما تعالى سلم السلام عليكم ورحمة الله قرن باير كيفية بالسلام السلام عليكم كما في كاي أن باير كيفية بالسلام tunda duka sallama guda biyu sun inganta to da mantawa da sallama mustahabi ne wa tahriku sababa fi takabbur da motsa yatsa a cikin tahiya shi ma musahabi ne ko da yake ko ka motsa yatsa ko kuma kai sa yatsan tsar kana gwada Allah ɗai kamar yadda da risala ya ambata tun kuma ka motsa to guduma ce ga kenan saboda haka da motsawa da saka yatsa tsar kana kallon gefen ta eh dun dama abin da ka faɗa kenan ba wai kana tahiya kana kalle kalle ba a wannan yatsan da ka sanya ta za ka rinka kallon gefenta sai kai gajiyarka wannan sa ya tsar kana gwada Allah ɗaya ne da kuma girgiza yatsa alaman guduma ce da ke ɗan dukan kuma ka haɗu an gane wannan to sai maka ruhai a cikin sallah wa yukrahu al-iltifatu fi salati makaruhi ne mutum ya rinka waiwaye a cikin sallah yana waigawa yana waigawa akwai wani hadisi ma wanda imam al-bazzar ya ruwaito wanda shi ba ban yin gaske sa ba wala ta bincike a kansa wai idan mutum ya zo yana sallah to Allah tabaraka wa ta'ala zai fuskace shi kana waiga kana kallon wani waje sai Allah ya ce maka ah yanzu kuma akwai wani wanda ya fi ya fi ne kake waigawa ka kalle saboda haka in ka dawo ka sake waigawa ne to Allah zai sake faɗa maka haka in kai na uku kuma sai Allah ya kyale ka ko da kai sallan ma ba ta da amfani mana na riga ta tambayi manzo Allah cewa mutumin da yake sallah sai ya waiga haka ya waiga wani kuma sai ka samu wayo yake yi yana sallah haka din shi ba zai abin da ba sai ya yi haka haka dai ne sai da nake sallah kamar haka ake so kai ba ko da mun jiji ne ba ko kura za ta zo in dai kana da imani ai tsayawa za ka yi kuma mai yawa ba za ta cutar da kai ba duk da kasancewa an baka dama abin da za ka iya kashewa na abu mai cutarwa kana iya kashewa ba tare da yin aiki da yawa ba sallar ka mutum ba kuma babu kamar babu ba in ka ga dama kuma za ka iya yanke sallah ne yanzu ka mun kura ko abin da ya kaga kai ka yanke sallah sannan ka ba kure ta da bayan mutum yana sallah ana son ya samu nutsuwa kwarai da gaske shi yasa a gaba ya kawo wani baji wanda ya yi wa'azi ga mutane akan yadda ya kamata su yi abin amma mutum yana sallah yana dan haka yana dan haka ba daidai bane ba daidai bane makaruhi ne kana aika da sukan bayan annabi wai dawa cikin sallah sai maza Allah ya ce ikhtilafun akwai ikhtilafun min ash-shaytan wakka ne daga shaytan ya tsalisu min salatil 'asr kana sallah ne ke sanya ke jawo ka ke sa kake juyawa abin kyama ne wa tagamidul ainain da rumta ido duk mutumin da za ka gani ko karatu ne da limamai suke yi idan su ba a aure yake ba a bude yake shi yasa rafkanuwa take yawan shiga don abin da aka ce ya kamata a ce duk mutumin da baya gani to rafkanuwan sa ya kaɗan saboda gani da nake gani yana jawo abubuwa da dama wallahi sai ka zo nan ka tsaya kana sallah kana abin nan kana kokarin sai wani abu ya shigo maka cewa ai karfin nan na sama da na kasa daban-daban ne kai da nake karatun qur'ani sha'anin tanti ya shigo cikin abin nan eh tantin na shikenan ana yin haka sai ka shiga wani abu daban duk hakan da kai sai ka ji ka manta gaba to kaga idan da hankalce ne sai a ce to ya kamata a ce a rinka yin sallah ana rufe ido to ba musulunci ba ne su a kuke rufe ido a gani saboda haka duk mutumin ne ya sallah yana rufe ido to wannan abin kyama ne amma sallar sa ba ta faci bai gari tamidul ainihi wal basmala da yin bismillahir rahmanir rahim wa ta'awud da neman tsari fil farida a sallar farilla suka ce wannan ma makaruhi ne wai zo zalifin na fili amma a sallar nafila suka ce ya halatta a yi haka to sai dai hatta a sallar farilla din ma akwai sabani duk waɗansu ƙasashe idan ka je yanzu kamar malaysia da na je naji a fili suke karantawa za su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai su karanta fatiha in za su dauko sura daga farko a cikin sallah in za su dauko sura daga farko sai su yi bismillahir rahmanir rahim sai su karanta saboda ga masaban al-imam shafi'i suran nan wato bismillah nan dole a karanta ta cikin fatiha duk wanda ya karanta fatiha ta babu sura ai babu bismillah to fatiha ta bai ba ta cika ba sannan kuma duk lokacin da zaka dauko karatu daga farkon sura akwai bismillah suran su tauba ce kawai ba a mata bismillah to amma in daga tsakiya kuma to in baka yi bismillah ba za ka yawo da billahi da shaytan da wasu kamar yadda muke jin masu karatu suke yi to shi yasa saboda nasosin da suka abin nan abin da dai ya inganta shine za a yi a'udhu billahi da bismillah a koye yasa da aka tambayi ana tsammani aka ce kai yaron gidan annabi ne kana jin manzo Allah sallan farilla da sallan nafila shin manzo Allah yana yin bismillah ko yana abin da yake shi baya jin manzon Allah yana yi kuma Abubakar ma bai yi ba Usman ma bai yi ba aka ce a bayyane ne a bayyane ba su yi ba a goye ne su amma waɗanda su kuma da suka bayyana sun ce manzo Allah abin da yasa bai bayyana ba din kada ya gwada ya gwada wa mutane cewa ba dole ba ne amma mutumin da ya bayyana bai laifi ba sai dai ni abin da nake fahimta shine yadda aka samu nasoci annabi bai bayyana ba to a yi ba a yi su a koye ka yi isti'azar ka yi bismillah ka koye kamar yadda muke jira adali ka ji mun bayyana inda za ka ji mun bayyana bismillah sai idan mun haɗa surori guda biyu wani lokaci ma za ga wani neman idan ya zo ya haɗa surori guda biyu ba zai yi bismillah ba don ya gwada maka cewa mustahabi ne ba lallai ba ne amma in ka ji an yi ana cikin karatun sallah sai ka ji an yi bismillah to an bar wata sura ce an faɗa wata sura kuma musamman ma ta kasa kasa din nan idan aka karanta bidiyo bidiyo ake rabewa ina fata an gane wal wuqufu ala rijlin wahida da tsayawa akan kafa guda ɗaya saboda su tayar ko gaye wannan abin kyama ne amma akwai lalura ba ya halatta illa an ya tula qiyamuhu sai dai idan tsawon tsayuwansa ya dade wannan ya halatta ya tsaya kafa guda kamar yadda ya halatta ya jingina ko da yake za mu samu babin da zai magana akan tsayuwa da jingina da tsayuwa ba tare da jingina ba wa qtiran rijlai da kuma gwamu da kafan da waje guda ka hade ka waje guda wannan makaruhi ne idan mutum zai sallah bude kafan da yake yi ko da mutum ke bude kafan da kake yi ba hada ba wajen alu dirhamin da sanya kuɗi na karfe au gairi ko wani safifa ne a bakinta وكذلك هذا كل ما يكوشه في جيبه duk abin da zai masa tashwishi zai dame shi a cikin aljihu au kullihi ko a hannun riga wa ala zahirihi ko a bayansa kamar yadda mutane da suke mutum yana da kayan su sai ya kafa kayan su sai ya zo ya sallah ba za a sai ne da suke faɗa irin wannan jakatin nan da ake yawo da ita a duniya ya kaga mutum ya zo ya da kayan nauyi sai da ya zo yana sallah haka wannan makaruhi ne saboda ne saboda zai shagalar da kai haka ma ka sanya su lalla kana abin nan suna kace kyau kace kyau ke za za ga wadansu idan za su yi sallah duk abin da ke aljihun su sai su cire sai su ajiye duk kare da su ko da ki ne saboda kana sallah yana dan karan nan ba a so tunda yana yin kara sai ka ce ai ki dina ne wanda yake kusa da kai kuma abin yana kara zai ce menene wannan da harkar ne da ki suka haɗu ko da wani karfe ne da kaza ka ka sa ki wani tunani daban wanda ba a bukata ya za ka kai makaruhi ne wa tafakkur da yin tunani fi umuri duniya fi umuri duniya cikin al'amuran duniya to shi ma wannan makaruhi ne wa kullu ma yahdaluhu an al-khushu'i fi salah da dukkan abin da zai shagalar da shi gabanin tsoro a cikin sallah to mutum ya yi kokari ya kiyaye ya za a ta kaya yanzu wannan na zo na sa abin da wanda mai an ake kenan da na zo da yawa ne take hannu nake yanka sai yanzu yana sallah sai yana duba sai haka ina baya ki kuma ya zama yake a ga ya zama aiki ya zai wannan zai kakalar da kai a cikin sallah ma to sai ka dauki rigar sai ka daga kamar yadda wani ka dauki idan bai zarga ne ka ko ka rabu da ita da canza ya za ka zanta ya kuma haka ko da masallaci yanzu a yi zayin iri iri ko rubutu da sauran haka da inda zai shagalar da mutane haka ruhi ne to amma da yake mu akwai abubuwan gargari da dama wanda muke amfani da shi kuma muna kwaikwayon larabawa ne da jajayen mutane wallahi kun san masallatan mu ma babu babu ado ko kai kamar masallatan larabawa da wanda ba larabawa ba kuma annabi da kansa yake ni ba mun umarni da kyalkyalin masallatai ba ba an kawo ni ne don ai masallatai su shi kyalkyali ba abin da ake so shi ne a raya masallaci da aikin ibada yanzu kamar karatun da muke yi yana ɗaya daga cikin muhimmancin masallaci yanzu na gidana ne na a taron mutane ba za su taru haka ba ni ma ba za su samu kuzarin yin haka ba duk na ga wani wanda nake jin a wurin sun ce me ya kawo ka gidana amma masallaci na kowa ne ko masallaci ya tuna zuwa ya kwantar da hankali yanzu lafiya da na jinsu a gida na Allah abin da sai da karke sai mai unguwa ya zuwa sai ana ina da min mutane amma masallaci ne sai ga kowa wani ma ya zo wucewa ne zai tsaya ya saurara in dai babu shirme a ciki dama abin da ake gudu shi ne shirme ko zage-zage ko wadansu abubuwa makamantan wannan wannan duk ba ka lokaci ne da shiga mutuncin mutane da kuma zubar da girma amma in dai karantarwa ne yanzu da za a kai karfe tara ma ana yi wani ya zo zai tsayawa ma zai iya saurara yi su saboda wallahi in dai karantarwa ne za a yi tsakani da Allah babu yadda za a yi a zo a ce ana karantarwa ba ka amfana ba kuma wallahi ko malami ne ko malami ne za a ganin muna zama a karatun junan mu wannan yana yi za ka saurare saboda akwai fasaha ko hikimar da Allah ya baki kai bai baka ba saboda haka za ka saurari karatun wannan za ka saurari karatun wannan wannan yana daga cikin aikin masallaci ya za a ke son a samu wato natsuwa ba a yi ta abubuwan kyalkyali wanda za a kaga an yi rubutu da zinare ko an yi abu kaza haka wani muke yanzu ka zo mutuwa sai su ce mun ɗauki ɗaya bisa kazan dukiyar mu mun bayar masallaci kaza a rubuta ayoyin qur'ani da ruwan zinare wallahi akan ayi wannan gara a je kauyuka a gina musu masallaci ko kuma gara ka ce a sake tantin masallacin da saboda ya fito da ban ɗakin Allah ya bambanta da sauran ɗakunan bukati a yi abu mai amfani Allah ya taimake mu to za a yi min haƙuri in karanta wannan fasali na karfe domin saboda muka yi karatu wannan mako na wannan littafi shi ke insha Allah ta'ala fasalin bi salati nurun azim sallah tana da haske mai girma cikin ayyukan ibada bayan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah babu abin da ya kai sallah muhimmanci ba abin da ya wuce ma sallah daga wannan sai magana sallah saboda haka sallah tana da haske mai girma to shirifu bihi qulubul musalli wato zukatan masallata tana haskaka da sallah wala yanalu illa al-kafirun amma ba masu samun wannan haske sai masu tsoron Allah shi yasa yanzu ka dauki misali ga da daddare za ka tashi karfe hudu kai sallah kai ta ambaton Allah kana tasbihi kana istighfari har azo sallan asuba ka zo kai sallan asuba ka koma za ka rinka jin wani farin ciki haka kawai haka kawai za ka rinka jin farin ciki to sallah haka take ana samun wani kuskure kuma sai ka tashi da bacin rai ka nemi dalilin bacin rai din karama saboda mai yiwa da kyar ka taso sallar asuba ka zo sallar asuban ma ka yi ta ba daɗi hakan nan ba ka jin daɗi ka koma ka je ka sake kwanciya ka bude BBC da Amerika da France ka ji kutsun banda kashe kashe ba abin da yake a duniya da ka bude bauchi kuma ka dawo bauchi shikenan sai ka je an shiga gonar sana'arka an ce akwai wani mummunan haraji na da gwamnati ta sa ko zai da kana sai shiga cikin bacin rai Allah ya kyauta fa idza ataita ila salat saboda ka shawari ya kai mukallafi idan ka zo yin sallah fa farrij qalbaka min ad-dunya ka kakkade zuciyarka gabarin duniya wa ma fi hada abin da ke cikin ta wa shtagil ka shagala bi muraqabati maulaka da kiyayewan ubangijinka allazi tusalli li wajhihi wanda kake sallah da fuskarsa kaga idan wancan hadisi ya tabbata ya inganta na albaza to kana sallah ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da tsarkar wa take kuma ka kudurta a cikin zuciyarka annan salata lalle sallan nan da kake yi khushu'un tsoron Allah ne wa tawadu'un da kaskantar da kai lillahi ga Allah subhanahu mai tsarki da daukaka bil qiyami da kaiwan da kake yi wa ruku'i da ruku'un da kake yi wa sujudi da sujudan da kake yi wa idlalun wa ta'zimun da girmama Allah ne da daukaka shi lahu bil takbir da yin kafara Allahu akbar wa takbir da yin tasbihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa dhikri da dhikri sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamd don haka fa hafiz ala salatika kai kokari ka kiyaye sallarka fa innaha a'zamul ibada domin a cikin ibada ita ce kowace girma ولا تترك الشيطان kada ka kuskura ka bar shaytan yal'abu bi qalbi yayi wasa da zuciyanka kaman kana zuwa sallah shi kuma shaytan ke zo ya za yake son ayi ayi menene rigenin din ko maintaining din matsayi wato ka kakkarya abubuwa ka yi watsi da su ko da gida sun je sun haura ka sun bata maka rai to kana shigo masallaci ka jefar da wancan aure don ba haka ba za a samu matsala a cikin sallah ويشغلك عن صلاتك ففرقت أبن الذي شغلت ذاتي قبل صلاتك حتى يحميك قلبك ومن كده يكارمك توتيك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة يا حرم دامك جنجا إن أبقوكي لصلاة منين جمع أبقي أبقوكي ko haka ke eh na ji wani malami ba Kano da muka yi karatu a yau da shi haka ke yake bana anwar sai ke haka ke haske haka ke ke ina anwarin salati haka ke sallah ko haskoki na sallah fa alayka bi dawami khushu'i fiha to dole ka dawwama da tsoron Allah a cikin sallah fa innaha domin sallah da kake gani tanha anil fahsha'i wal munkar tana ana aikin alfasha da munkari bi sababin khushu'i fiha saboda tsoron Allah a cikin ta yasa aka ce duk mutumin da yake sallah kuma sallah ba ta hana shi alfaida da munkari to ba ta tsara masa komai daga Allah sai ne santa ko da ke hadisin akwai magana a santa amma kuma da sanin dili abin da yake aikace haka ne saboda ruwayan hanyoyin da aka bi na abin da ruwayan hadisi don sallah za su taimaka maka wajen nutsuwa wajen rage zalunci da rage barna Allah ya taimake mu fasayin billahi don haka ne mu taimakon Allah da Allah ka taimake ni da Allah ka taimake ni da Allah ya taimake ka kaga idan annabi ya sallama daga sallah bayan yayi Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram yana daga cikin abinda annabi ya biya wa sai Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak wa Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadak ya Allah ka tsare mu daga azaban karanan da kake tayar da bayin ko kake tara ya kuma manzo Allah kan kara da cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati to sai gane mutum musta'inu bi sabri wa sala ne mutum mutum Allah da yin hakuri da yin Allah shine fasa'in billahi kane mutum mutum Allah to kare kana fadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga ce to sai Allah ya taimake ka fa innahu khairu muta'an daga Allah shine biyayyen da ya taimako ya Allah ka taimake ni ana ya kamata mu tsaya Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم sai masalla motsa hayatan da ake yana da wani sufa ne akwai wani sufa da motsa yatsan na yake da shi guda ɗaya wanda dole haka za a yi motsa yatsa da ake cikin dariya yana da sufa guda ɗaya da dole shi za a yi a bayan haka a wanda ne kadar ne na na na amma ana ne zama da kaza da kuma na